الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى يوم الخميس kamar a yin da yi ne da wata ko ko ba da ke ba ashirin da bakwai to ashirin da bakwai ga watan muharram ko tabari an wuce muharram ga watan wato karama shekara ta dubu ɗaya da dubu da talatin da tara wanda ya je da sha shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya dan ba mu da muna cikin littafin ma'ana da bin mukra da babban malami Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala mun da da sunan nawa na tara ko za mu da darasi na goma kuma za mu da shi babu da abin da kuma ba mu da ba arba'in da hudu hadisi na tamanin da uku nan ne babu man kariha an yi an yi da man da mutum bara babu da yake magana akan wanda yake kin a rika burin mutuwar ɗaya ɗaya ba ta babu ne da zai magana akan wanda yake wato kin a rika burin mutuwar ɗaya ɗaya ba ta حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان dan shi wannan da muka faɗa Abdullahi bin Abi Shayba malamai suka ce wato masani ne sosai akan al-maqadir maqadir shi ne ka zo ko ka dinga barba hadisi in dai ka ja barba hadisi to ya ka da shi duka wanda shi yana da shi ba saboda haka Allah ya masa wannan bayar kwarar da shi sannan shi kuma ibnu mahdi shi ba na faɗa irin abubuwan da yake da su na cewa duk shekara ta yi aikin haji sannan kuma duk kwana biyu ke karɓar kwana kowane dare zai yi talatin ake wajen kaga a wata yana shekara ta biyar sannan ya rasu a shekara ta ɗari da tasa'in da takwas yana da shekara tasa'in da uku a rayuwarsa to shi ne yake cewa ƙara a dasara ibnu mahadi an su ziyara عن عثمان بن الحارث أبي رواع عن ابن عمر أن رجلا كان عنده وله بنات يتي أن رجلا حقيقة ورمة كان عنده يا فتن جاء قول ابن عمر وله بنات لنا لها يا باتا فتمنى saboda haka kawai sai yi buri burin da ya ji ne mautu hunna fatamanna mautu hunna sai yi burin su mutu فغضب ابن عمر في أبناء عمر يكفي فقال يجي أنت ترزقهن كيف يكفي هذا الشاس yana da yaya mata ayan sun mai yawa sai burin ina ba su mutu bauna na umar sai wato ya fukata ya dauka ya mara magana ya ce kai kake azurta su idan idan baya san yayan ba zai tari ba ko aya akwai tanzimin nasu da yaran da kuma family planning sai je duk bayan shekara uku uku ya yi ko ko biyar amma kaya suna ta zuwa kuma su zo kai kai ka fatan su mutu wannan hali kamar su ka Abdullahi da Umar wato ya ya nuna damuwar sa akan abin da yi da hadisi dai ba yake hadisi ne wanda yake da hadisi shi na saboda abu rawahin kamar yadda ake faɗa da ruhuni majhulul ayn ba majhulul hal babu waladi mabkhalatun majbalatun babu da yake magana akan shi da majbalatun yana mabkhalatun yana sa mutum ya zama maroki dawa da ya kan sa mutum ya zama maroki sau ta hanya shi ne idan da ya dauko alwaji zai ba da tsari za a biya masa kudin kaza za a je masa kaza za a je masa kaza gaba ɗaya kudin da aka dan zai lafi kaga ruwa ta shiga ko to shi ne mabkhalatun majibanatu kuma yana sa mutum ya zama maroƙi akan zargi ya zuwa wani abu ya dore yana da kai ya tafi ko in tafiya ce ko daukar kalmar Allah za a je wani gari ya ce a kai ya je muke ya zama kayan su zama marayi sannan kuma aka tsara cewa ba majahalati yana da mutum ya zama jahili sai ga mutum gaba daya duk kudin da yake nema ya da zai ba shi da lokacin da zai iya koyo ilimin addini magrib zuwa isha din nan ba shi ne gaba ɗaya kudin da zai nemo zai fita cikin safa kasuwa har zuwa dare kuma idan ya nemo kudi kayan da zai kake wa amma ba bai da lokacin da zai zama mai ilimi ba to kaga majahalatu mabkalatu madbara duka gaba ɗaya uku sai da Isa Abdulrahman Sulaimi a cikin lokacin da aka zo yana ba da karatu aka je wa matarsa kayan an samu ɗaya na gaba ɗaya dukiyar da zai sa aka ɗaya dobi ya raba wata aka ce ya haka yake farar kuwa sai a fahimtar da wato yake idan wannan ɗan da aka haifa yanzu almajiran da suka ce malam da kana dukiya kana ta juya ta sai yanzu kuma da ka samu magaji za ka raba yake to me kuke tsammani yake idan ɗan nan tsari na kwarai shi ba Allah zai ba shi nasa yace ba wani mutum banza ne dan ne zaka gara ba kudi ya dauko mun magana inna waliyya Allahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin duk wanda kaga fahimtar Abdurrahman Sulaiman amma annabi alaihi salatu wasallam ai ya ga ya ta gina abi wa ka ko cewa wato ya bar ƴaƴansa mawadata shi ya fa alkhairi yadda ya bar su suna bibiyar mutane amma dai abin da ake nema shi ne na karta ita ce uwa uba dan kawo ƴaƴa kuɗi ne yawa kuma ba na gari a cikin aikin banza yawa amma kun ba shi da kokoro akwai na gari wanda zai rika yawa addu'a to an ji nasara to shi ne yake cewa hadathana abdullahi bin salim qala hadathani lay qala kataba ilayhi hisham hisham ya rubuta mun takarda cewa an ali da ya mai sauka an aisha radiyallahu anha qalat hisham bin urwa ake magana akai an karbo daga aisha Allah ya kara mata ta tace قال ابو بكر رضي الله عنه يوم سيدنا ابو بكر الله يكرمه masa yadda ya fada wata rana wallahi na rantsi da Allah ma ana waje na rantsi rajulun ahabba ilayhi min Allah a doron kasan nan ban goni mutum da rage su fiye da zai da Allah ji sai sai na Allah cewa kai ya shiga gurin da na Aisha ne bayan annabi ya bar duniya lokacin shi kuma yana khalifa wasu kuma ta suka yi a annabi ya bar duniya amma dai tana gidansa ya dawo kan lokaci zo da aka ji shi cewa wallahi na rantsi da Allah ma ala wajhi al-ardi rajulun ahabba ilayya min Allah a doran kasan da tunda annabi baya nan lokaci yace ban ga wanda nake so a rayuwa ta wurin kuma falamma kharaja yayin da ya fita raja'a sai dawo shi sai na Abubakar فقال لي كيف علمت اي بنيا yace sai ya ji akan mai ne rantsuwa yana tambaye ta akan mai mai rantsuwa da shi kaza ko kun ji lahu sai na ga yawa abin da yake cewa kai ba wanda ka fito ka rantsi da Allah a duran kasar nan ba Umar fa kana ji ya azu alayya na yara magana ta abin da nake nufi ba wanda yake kima a guri da ba wanda na fito ba ya fi daraja ya fi girma a guri na a duran kasar nan fiye da Umar yace walwaladu alwalad amma ji da an fare yake da zuciya kaga dan a fito da rata hake cewa yawa to da ka da da fare yake amma kuma ba za ka gane haka ba sai wani Allah ya jarabe shi da kullun nan da kaje ka gwada da yawa ka ce kawai aje a elimination din a lokacin da ga yada da hankalin da kan cewa ko ai sawa za ki a kai sai da aje zuwa ai kaza wallahi ba zai gaba saboda alwaladu alwaqi ay al-tasaqu bil qalbi amma ne yake da zuciya sai dai kawai wanda Allah ya kare to shine alwaladu alwaqi da adam adabare shi ay al-tasaqu bil qalbi adabare shi da zuciya hadisi ne ne shi حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن ابي يعقوب عن ابن ابي نعم wannan ibn abi do abin yana da wato abubuwa da ta daban-daban domin a ya kasance yana da abubuwa kamar da na faɗa wato daban-daban a mutanen kufa ana cewa babu wanda aka sani wajen ibada fiye da shi kai ba ma haka ba cewa haka da za a je a ce mai yanzu za ka mutu ko gobe za ka mutu da daddare to abin da yake na ibada ba zai ragu ba kuma ba zai ƙara ba domin ya kure wasu yake kun gane shi duka da jamu kenan inda za a ce wa gobe za ka mutu saboda yadda yake mun Allah ba abin da zai iya ƙara ba shi ne lokacin hajjaji ibn yusuf al-qadri kun san akwai amul jamaji da aka yi ayyamul jamaji wata shekara ce shekara ce ta jiyin mulki to a wannan shekarar an samu manyan malamai kusan ɗari hudu da duk suka goyi bayan kawai a cikin hajjaji to da ba ina nasara jiyin mulkin ba kawai sai hajjaji ya sa aka kamo a da alif tsammani a ta akwai ana sai da ruwa abin da ajaji ya rike ka san idan aka samu mutum babban malami da ba sauran wanda ba shi zama mata yi shi kawai take mutum to wannan aka samu sai za ka yi masa tarki da karfi za ka dora shi a wuce ya ja sai ka kara ba a cinya ko a gadon baya kawai a tarki ne na ajaji ne gudun su fuskara sai za ka yi aka yi rike wa manyan malamai har ana tsammanin an kara ba sai dai za ka kana wani saboda haka da aka samo abin na'am din nan lokacin da aka samo shi to a shi abin da ya faru zuwa ya yi man wa'azi shi bai babu shi a ciki amma ya man wa'azi ya ce kamar manyan malaman nan bai kamata ka rike musa shi ma sai ka aka kama shi aka je aka rike shi a ɗaki ɗakin da babu taga ba ko kawai aka rufe gaba ɗaya bayan an zaje aka rufe aka rufe shi gaba ɗaya ko ina ba abinci ba ruwa ba komai sai dai kwana sha biyar sai ce ka ko shi a masa kalla dan ya mutu ne ana ɗauko shi ana buɗewa da aka fasa ana jira sai aka sallah yake kwana goma sha biyar sai a zai yana sallah da aka tawo da jiya baya idan da sallah ana zuwa gurin hajjaji da shi aka ce da shi amma fa sallah muka kawo shi da shi ke fuka ne ke sai rabu da shi saboda ya zo da kai baya goma sha biyar ba shi ba ya ba iska amma wai sallah kaje sai ce fuka ne ke duk mun ga hajjaji yana da ilimi ya san da shi domin gangaran ne haka da Qur'ani kuma wani abun mamaki duk musulmin Indiya ta nan da sabon da kaga mutum da indiya za su je Najeriya Najeriya yawa ko shiga imamu zabi yake ni jawudi lahu na narju am ni jawudi lahu janna wa narju lahu na Allah ne ya zaji aljanna amma muna fata Allah ya sa shi auta domin ba a kada dawo da haka ta ajabi kafiri ne babu Allah ya yi ajabi manya kenan shi da kuma rubuna a cikin da yake cewa da za a ce ko da al'umma ta zo da wanda ya kowa tsaya a cikin da ba yake ajabi za mu kai amma wata rana da wani ya zo ya rika cin mutum sai ajabi zai zo yake kai kuma rubuna a cikin yake kai da shi ya haka da yake duk da lalacewa ajabi in kai zalunce shi wajen faɗan maganganu sai Allah ya tsarki ya tsarki ka a zo kalubale kenan ai duk da shugaba da yake wallahi sai Allah ya tambaye ka din lalacewa hajjaji in ka faɗa abin da ba haka ba sai Allah ya tambaye ka yake karka ji mun ce ba ba sarka to yake ko ba kuma zai ana yi maka adalci amin to shine yake cewa قال كنت شاهدا لابن عمر لا تنسي لا لعبد الله بن عمر إن سأله رجل عن دم البعوضة يعني دون مسلم يتنبيه عشان جنن sauro wani mutum da ya fito aikin haji to zai ke tambaya wani irin idan mutum ya kashe sauro ta ba mu jikin wato ya rabu sa ya za a yi dai tambaye shi to bai faɗa da zai ce min man anta Abdullahi da Umar ya biyo kalle shi ce kai daga wata kabila kake faɗa da zai ce min ala shara yace ni dan Iraki ne fakali sai annabi yace unzuru ila hada yace dan Allah ku kalli wannan abun mamaki ya kalu ya dan ba u bai yana mun tambaya akan jinin sauro wa qad qatalu ibn annabi sallallahu alaihi wasallam al-hadi su suka kashe dan annabi alaihi wasallam wannan kenan su suka kashe husaini amma yanzu ya tambaya yake akan hukuncin jinin sauro يقول يانا جوا عمر حالي yake sami'tu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqul alhali na ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa umar hali min duniya ko rai halayya min duniya alhasan wal hudain wato farin ciki na ne a duniya inda annabi alaihi salatu wasallam na'am saboda haka kaga wannan wato ɗaya daga cikin matsala ɗayan kufa ke da su suka yi wa alhussein ta lala kuma suka kake amma yanzu tambaya yake a kan hukuncin jinin sauro sun je wata ran sun kakkashe shi akwai bukin dawo a hanya wani mangwara ya faɗo wani yake tambaya wani hukuncin wannan mangwara ya halatta a ga ko kar a ga sun kakkashe jama'a ba kawai da jin shi kenan mana da yau kun ce Allah ya zo eh a hukuncin mangwaron da ya faɗo an ji an gama ba an dawo wai mangwaron an gani ya faɗo kan hanya da yake tambaya wa wannan mangwaron in aka sha haramu aka sha koko babu hamdin sabiya ala al'adu babu da yake magana akan na alaƙar babu karku wanda an ce alwaladu majbanatu da yana sa mutum tsoro mabukalatu kuma yana sa mutum tsoro alaƙar da shi ai jikokin annabi alaihi salatu wasallam ƴaƴan sa to ga abin da suke wa kan annabi alaihi salatu wasallam amma suna tambaya a kai ka bayyana da kyau yawa dan annabi alaihi salam yanzu a kan danka komai ya zaka yi yanzu da aka bai kiyaye cewa da rayuwar su da rayuwar mu ne ka kura su da ku rayuwar su rayuwar mu akan ta ko ba haka ba to amma ga wasu ana so a nuna wa yadda annabi alaihi salam yake kaune ƴaƴansa ko kuma ga irin yadda ya hakuri da al'umma da ya zauna da su saboda haka su suka yi sanadiyar tafiyar ƴaƴansa da yake ji da su da alhakan guba aka kawo alhusaini kashi shi haka ka gane su zo da haka duk da yadda suka tamfari da zuciyar annabi alaihi salatu wasalam amma ga yadda al'umma suka yi abin da zai kara fito ma da abin jiri babu da zamu shiga yanzu wanda yake magana akai yadda annabi yake son su amma amma duk da haka shi da aka rawa shi to majbalatin babu falasi sannan wani wani hadisin da ban zai nuna ba yadda annabi alaihi salatu wasalam hudu ba ma yi ne idan ya ruwa da haka ko sai ka kowa yake dauki saboda alwaladu al-taqwa arabe da rubiya wani lokacin ya dauke shi ya dora a fafata sai musu makawiya duka wannan al-taqwa shine majwalatu mawqalatu akwai fikiyu da yawa da za a iya fitarwa a cikin hadisin amma dai ana so a nuna ba alhakan wani sai ƴaƴan annabi alaihi salatu wasallam kuma yadda kowa yake jin tsoron wato talwantar ƴaƴansa ana so a nuna wato ba laifi ba ne sai dai kada ka wuce gona da iri domin alfaku ko alwatu a rafe yake da zuciya soyayya ɗa shi ne na ba misali a farko cewa idan da mutum ta fitinan ne ne wani yanzu wani soja ce ka bani dama an harbe a lokacin hankalin uban zai tashi shi shi bai gaba duk da yake da koma bangaro a gari ka ban da yake ku to da haka ku zai cewa bai da wato da alsaku bil qalbi amma ne yake da zuciya ana so a ga ba haka cewa kowaye kai to sai kai ta ransa wajen kulawa da harkar abin da ya shafi yaya an ba ka wasu ya kai ka dubaru kuma za ka iya dora ka kan tarbiyya wacce take ta bibi isa gaji na a kalbi yake rubare alayya ni da duniya shine alwadin ammadbanatu mabkalatu annabi yace shine farin ciki na a ila duniya ga alaka babu da hadisin kuma rai halayya min duniya sune farin ciki na a duniya to amma duk da haka bai aka yi musu kaji ta haka Allah bane yake babu hamdu tabiya lil atif babu da yake magana akan daukar yaro akan masakan kafa shine makawi a cikin dau yaro a dora kira kira abin nan da za a gani an ɗauke shi an dora a wuya kaga a nan idan ɗa ya ɗau uba uba ya ɗau ɗa ya dora a wuya yana da aminci ɗari bisa ɗari biyu abba ba zai kashe shi ba idan ya ɗauke shi ya wurga shi ya dawo dariya za a je yana yana da aminci ba zai kashe shi ba amma idan babba ya ɗau babba ya dora a kara za ka je yana yi yana lafiya ma ka ajiye ko ba ka wani saboda ba shi da wannan aminci amma shi da yana da aminci a gurin ubansa cewa ɗari bisa ɗari abba ba zai an yi wurga shi ba dariya za ta je na ƙaƙƙatawa yana kai in ka ajiye shi yaro ya da fara ta ta zai ga ya sa kuka sai ka mace amma duk wanda ka dauka babba ka so ka ka gaba ka wallahi ya da da ba ba za ka ajiye ni wajen ka ka ka na ga ba ba na sai wannan wasa saboda ba abu ko yawa to shine yake cewa حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة أنا عدي بن ثابت قال سمعت البراء يقول نادي براء بن عازب يلا سوى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه yake na ga annabi alaihi salatu wassalam alhasan yana kan kafadar alhasan yana kan kafadar annabi alaihi salatu wassalam alhasan ya kuka bada annabi alaihi salatu wassalam shi kuma hussein ya kuka bada sai da shi za ka ga an jin da daga masallaci sai ka ga alhasan yana waka sai da sai na waka sai da sai sai na waka ya dauke yake sai ke ba waka yana ya kai wanda bai kuka bada kakansa ba da babansa ba sai da Ali yana dariya saboda kamar sai da Allah wani ya so sai shi ko abu sai da sai da Ali ya fara to sai yi wa huwa yaqulu yana cewa Allahumma inni uhibbu ya ubangiji ina san al-hasan fa uhibbu ka so an gane ko babu waladi ko rasul ayn babin da yake magana akan alwalad an gane ko shi da qoratul ayn farin ciki idanu da ba farin ciki ne na ido to amma aina ne zai sami wato bi me ake kiransa aina ne zai sami farin ciki shine lokacin da suka rubu yadda su suna biyayya ga Allah ba su cikin domin idan mu'mini ya ga iyalinsa suna wato biyayya ga Allah ba su cikin sai shi sai zuciyar ta sai fani yawa to shine yake cewa hadathana bishir bin muhammad qala akhbarana abdullah qala akhbarana fatwan bin amr qala hadathana abdurrahman bin zubair bin nufayl ana abi qala jalasna ila al-mikdad bin al-aswad yake mun zauna an wajen da idari zai al'aswar yau da wata rana kuma kuma da wani yana tsiri cikin wannan cewa annabi alaihi salatu wasallam jeji guda biyu shi da zubairu bin awwa a yakin badar amma ji a tsira sai yana da wani yana hagu suna ba wa annabi alaihi salatu wasallam kariya amma na fi jira jibi sai wani mutum ya zo wucewa suna zaune sun yi fa kana sai ki tuba ne ha sai na ainihi tuba farin ciki ya tabbata ga waɗannan wato idanuwa guda biyu allakai ne ra'aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma tuba aljanna ta tabbata ga waɗannan idanun guda biyu da suka ga annabi alaihi salatu wasallam wallahi na rantsi da Allah la wajidna Allah ra'ayna ma ra'ay mun so ina ma mu muka ga abin da kuka gani ko abin da ka gani wace inda ba ke ni kuma mun halalta abin da ka halatta ba su bi ba sai ke suka buka kai su mutane ne da suke gaya wa gidan jin kasuwa ina ma su ne shi kawai abin kula ke na ta ba ku misali wata ran wata sun taba gayawa um hudaifa irin wannan kalma to wallahi da mu muka ga annabi alaihi salatu wassalam ai da kaza kaza kaza sai ku kada yace ku rufe mana baki yace bara mu ga muku lokacin da aka yakin kandar a hazab kenan yace mun zo mun zauna cikin tsananin sanyi cikin dare kafirai sun kewaye mu yan maja annabi yace wa zai bi ya gano mun wato a'a ya gano mun ne halin da kafirai suke ciki zai kaji a cikin tawagar annabi Ibrahim alaihi salam yake wallahi ba wanda ya kai sai dan ya ce to wane ne zai je ya gano ba tawagar annabi Ibrahim ba yana cikin muna tare da jiya na jiya ba wato dan aljanna ne ba wanda ya kai yake sai kai yanzu zaka zo ka rika bude mana baki kana wauta azu zamanin annabi da kai kaza kai kaza kai kirga wani baki duk wannan yi rashi musamman ba a ko wani za ka je na da ya zo zamanin annabi da ya yi kaza wasu ga su nan makotan annabi ne amma wajen za su je shi ga wani da cikin magabata yake ganin annabi alaihi salatu wasalam ta ai ba shi ne wata ba domin wasu sun ganshi sun yi shi a kilin bayan sa sun gaisa da shi amma hakan bai tsara musu ko wani wuce da za su shiga domin da suka ganshi ba su imani da shi ba to ba za ku dubu alheri din da za a zama ana da cewa ba mu gabu da annabi alaihi salatu wassalam ba yace fa ja'altu ajabu sai da kama bai ma kana illa khairan ba abin da yake fara ba alheri ba kuma akbala alaihi salatu biyu fa kana yace ma ya amilu rajulu ala an yatamanna muqbira me yake sa mutum ya rika fatan da burin a halarto masa da abin da gayyaba wallahu anhu Allah ya ya rufe masa shi me yasa mutane suke fatan a kawo musu abin da basu ganshi ba suke wato Allah ya koye musu shi la yadri bi sani wa cewa lokacin da mu kai da ku mutu da ya da shi wannan lokacin ya zai zama a lokacin bai sani ba me yasa mutane suke haka wallahi na rabbi da Allah la kada habara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqwa annabi ya halitta wasu mutane kabbahu Allahu azza wa jalla ala munafiqin fi jahannam kuma Allah zai zai ba ta cikin wuta zai fada da hanji da hanji za su ci in aka je ba cikin wuta jahannam shine kabbahu Allahu wa azza wa jalla ala munafiqin fi jahannam Allah zai zai ba su cikin wuta jahannam akan fuskar me yasa annabi jibu da mun ba amsa wa annabi alaihi salatu wassalam wa lam yusaddiqu wa tadakkata ba awala tahmadun Allah azza wa jalla ku ba ku gode wa Allah ba in akhrajakum domin ya fitar da ku la ta'rifuna illa rabbakum ba ku san kowa ba sai ubangiji sai ku gode Allah ubangiji ku kuka sani fa tusaddiquna bima jaa bihi nabiyukum kallan ku gaskata abin da Allah ya zo muku da kad ku fi kumul bala'a da gaibi an isar muku da bala'i abu da wajenki an isar muku bala'i da su ne ku ne a cikin bala'i amma ga shi ba ba za mu ran annabi ne da su kula ku ke ba amma kuma duk bala'in da zai samu a cikin ku ba zai same ku ba saboda ku kun yi imani da abin da aka sauko wa annabi da ba ku kada gari ba wallahi da ran sai da Allah la karbu ita annabi sallallahu alaihi wasallam hakika an aiko annabi ne da su kula ala ake jihadi au ga mafi matsalancin hali burita alaiha ne biyu sar wanda ba taba aiko da annabi ko ko dai akai irin wannan halin ba taba aiko wani annabi ba shi fakira ce a wani lokaci aka aiko shi wa jahiliya ce da jahiliya ma ya rauna annabi da abdul bin ibadatin al-akhara an turo shi cikin mutanen da ba ta ganin addini yana da wato falala fiye da bautar gumaka ba suna ganin bautar gumaka ta fi falala akan addini فجاء wato yufarrikani wato yufarrikani fadaa yafa bi furqani sai zo da wata wato mai rarrabewa shine bi furqan faraka bi bainal haqqi wal batil wanda yake raba tsakanin ƙarya da gaskiya wa faraka bi bainal walidi wa waladi kuma wannan furqan din da yazo da shi yana raba tsakanin ɗa da uba a ta in kana rajul da yara walidu har sai ka ga mutum yana iya ganin mahaifinsa aw waladihi ko ɗansa aw akawu ko kuma dan uwansa kafiran a matsayin kafiri amma shi musulmi ne ko mahaifinsa ko ɗansa ko wansa ko wani nasa a matsayin kafiri wa kalma ta Allah fafuna kalbihi bil iman shi ko alhali Allah wa cikin sarki ya buɗe wato ko tsifla kalbihi mukullin zuciyarsa bil iman da imani wa ya'lamu annahu wa annahu in halaka da kalanna kuma yana sanar da cewa idan wannan dan uwan nashi ya mutu to zai shiga wuta fala takiru aidan to duk wanda ya haka ai ba zai taba samun farin ciki ba ba zai taba samun farin ciki kidan ne shi ne ba Allah ya yi da abin babu da yake magana akan alwaladu qurratul ayn ba wanda zai ji dadi yanzu ya zo mutuwa dan da zai shiga wuta ko ba an tafi kiyama shi aljanna zai shiga dan zai rawa babu uban da zai ji dadi a to shine yanzu ya zo gaba wa huwa ya'lamu anna habibahu fillah alhadi yana tare da cewa masoyi ta zai shiga wuta wa inna halin da shi qala Allahu azza wa jalla wannan ta tabbata ga waɗanda Allah madaukakin sarki yake cewa والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما قال الله يبقى على سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هولا bayan Allah su ne waɗanda suke ibadun Rahman su ne wanda suke tafiya a ban kasa a haunar su sami sami wani da ta ɗaga wani jahili na kalu sana in masu wauta jahili suka muke muka magana wauta sai sai salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا الله يكفر سبحانه sai da yaji ce wallahi ne kuluna rabbana abna sune masu cewa ya ubangiji ka ba mu min azwajina daga mataye mu wa duriyatina da ayyan mu korata ayyuka wanda za su faranta mana wato ko faranta mana rai wa ja'alna lil muttaqina imama to shine mahallin sai ka sanya ba a cikin masu tsoron Allah ba mu zama jagorori wannan shine babu walad quratul ayn ba abin da yafi daɗi irin ka mutu dan kana gari ko kana rayi dan kana gari sai ga daɗi ya kama duk wanda ka gani ko ba ya kama ko wai sai ga hankalin ka kwanci to shine abin da wanda yake faɗa babu man da ali zahiri ana firma da ruwa walad babu da yake magana akan wanda yayi wa dan wato yayi wa abokinsa ko dan uwansa addu'a cewa Allah ka yawa su dukiyarsa da yayansa حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما انا سمان يتي لا شيء غور النبي عليه الصلاه والسلام وترانا وما هو الا انا وامي وام حرام yace ba lo kowa a lokacin daga ni sai mahaifiyata ita ce ummu sulaimi daga ni sai mahaifiyata ummu sulaimi wa ummu harami da kuma kawwace ummu harami khalati gogora kawwar ummu dai inda kala alaina yayin da yake gogoro mu annabi alaihi salatu wasallam fa kana na la na biki da mu ala usalli bikum kin bara yi muku sallah ba wa za ka fi gairi wakati salati aka ce lokacin ba lokacin sallah ba da lokacin sallar wala ba lokacin sallar farilla ba shi da wanda yake ce za a iya yin sallah wala ha ko ta sallah tana bula jami banda tarawih amma kai zama kullum ko a ta lokaci yanzu kawai mutane da zuwa kama su za a kai wato sallar wala abin asaba da lahadi wannan wannan kai kai kiri amma kawai yanzu an je wani munasaba ta kama sai aka yi sau daya to ya halatta to ba da wani ya tsoro da ya yi wato irin wannan shine bayanin da malamin masiri suka yi ba a mai da shi continuously a rika yi to wannan gaskiya yana bukatar dalili to sai yake cewa wala ka fi gairi wakatin salati fa qala lan rasulun min al-qawm sai wani mutum daga cikin mutanen da ake ba wa labarin hadisin sai ce fa ina ja'ala ana tarbiyyu to idan annabi ya sanya ana tunda ba ga daga shi sai daga annabi alaihi salatu wasallam ya su ba lokacin yaro sai ma ta guda biyu jam'i yaya aka yi jam'i fadan da yake jalahu ayyami ya san ya shi adawar da dan muka gano a cikin Allah ya sallah mutum biyu riba a haje shi babu adawa kuma sallabi na da neman sallah thumma da lana da neman addu'a ahalin da yake mu yan gidan bi kulli khairin da dukkan wani alheri min khairi duniya wal akhirah na da yin duniya da lahira annabi ya roƙa mana fa kana ce min je mai biya ta tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah kuwai bi muka wannan me yi ba hidima ne udu Allah da ku dan karaman me yi ba hidiman nan kai masa addu'a banda addu'o'in da aka je ta ƙara ne ba ai ba shi ne malamin ka ce ya halatta a ɗau yaro a kai shi makaranta gurin malami kuma ya halatta ya mai hidima ba ya je wa al'umma ba kuma ya je da zo misali ya shiga yi wa al'umma ya zama neman kuɗi kenan a ya ba shi karatu da tarbiyya shi kuma ya mai hidima ya halatta ke domin ana san malik ai abin da ya rike wa annabi alaihi salatu wasalam kenan kuma kowa ya san cewa ba aiki kawai ya je yi wa annabi ba ya koyo tarbiyya da karatu dan gashi muna jiya ba ko ba haka bane yawa to don nan malami suke bayani cewa a cikin shuruf na cewa ya halatta bada ali bi kulli khairin sai mun addu'a ta kowanne irin alheri kana biya kiri du'a yi a cikin addu'a su ji an kana ji ta Allahumma akir bana Allah ka yawaita dukiyarka sai ne zamto gaba ɗaya Madina wato kowa da nuna zanayi to dai ji a shekara shi da gida da ya cika zuwa kuma mai yawa wa wala da hu da yayansa sai da ya ce kama dari da jira eh kai ma kai wa barik da hu Allah ka sanya ma albarka saboda haka ya samu albarka sai ruwaya sai ce wa da sirrul janna ko kuma shigar da shi a aljanna ana tsammani da yake duk wannan addu'o'in da Annabi ya mutu duk tabbata a kai yake sai yake kawai ban gani ba kuma ita ma dan ban mutu ba ne take ba aljanna amma duk sauran yake duk na gansa a rayuwa na wala ban san ba tan kala tunda akwai farori da farfara a lokacin ai kawai tsammanin sa tunda da kudi ne kawai tsammanin sa yana da farafari ko ba haka ba to tun da kawai kawai ko ko sarakuna yanzu suka tabba ai ba tun ba hudu ne ko yau balle tana ko wanda annabi ya mara addu'a haka babu walidati rahiba babu da yake magana kan iyaye mata masu jin kai iyaye mata suna da sosai eh kowa ya zaka kuma dalil ne ne shi a gida uba na muje ne shi kaman mu gida ta tsara zuwa ko ya yi laifi uban ya iya kawo a zo ka ba shi uban ya kawo shi da hannun da ya mika mu ko ba haka bane kuma ya shigo gida ya ce ko wanda ya kara kula shi duk wanda ya sake ba kara ba shi abin gida ba Allah ya tsara amma uwan za ta kula shi ne a kan kwali a kai ko ba ta yi حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابن فضالة قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني هو المزني عن انس بن مالك جاءت امرأة الى عائشة رضي الله تعالى عنه عنها وكما تاتى غرغر على عائشة Allah ya tsara maka ya gafa a da ta Aisha ta salata ta baki ina da Aisha ta bata da jiro guda uku da yayin da guda biyu ta ba da kullu sabilillah tabaraka ko da rana da zai gabaji da biyu guda daya kan saurari da ita ba ta dauka wa aka tafi ne lafi ha ta baraka dan ke kanta kuma da biyu guda daya ba kala su biya da kamar kai wannan yaran su ce gauri suka ci da da biyu wannan ra'ayi ila ummi ba sai ka kallon babu kai da na da biyu da su ka kallon ba amma da kina tabaraki ba ta kata sai sai yin kura zuwa ga wannan dabi da sai ta dauko shi ta tsaga shi ba ala kullu sabiyi nisbata rajul la tamba ko wanda yaro zai dawo shi rajul dabi faja annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam ya zo ba akbaratu alika kana ya zo da babaki sai ta yi labari da babaki fa'ala bi ki wa ma ya yujibu ki min zalik da yake baki mamaki akan haka laqad rahima Allahu birahmatiha tabiyatiha tabiyatiha yake ba ki mamaki haka ita ma Allah ya ji kanta yayi mata rahama saboda jin kan da kai wannan ayyan nan haka iyaye suke za ka iya rasa komai kai ka kawo shi za a gana ta bayani a baya cewa ga yadda za a yi idan za a yi addu'a iyaye kwarai kuwa shi ne mana kamar da suka ji ɗanka kana yaro domin kana ƙarami tun daga ciki har zuwa lokacin da za ka zama mutum ko da yaushe jin ɗanka da shi za a ga yaro duk da yaro yanzu zai gani yaro ƙarami zai farka sau biyar a dare sau biyar musamman bai tsotso ne da yawa su sauri jin ne wahala zai farka sau biyar kuma a cikin farka da zai in yi ka ji motsinsa za ka fara ka nemo abin da yake bukata ka bawai kai kwanan mutu in aka tafi ka sauke ni ma zai ka ji na fara yana cewa shi ba gaskiya yaron da ya fara da mu ya yi jin gaskiya kaza kaza kaza to so so da haka mata suna da wannan shi za a karka ce Allahumma ghfir lahu Allahumma ghfir lahu wa arhamu ma tabara da yani sakira Allah ka gafarta musu ka ji kansu kamar da suke ji kaina ina da kai kai ta faɗa haka mun yi bayani akai da za a yi musu addu'a ma a baya na'am babu kuma da tsiriya babu da yake magana akan su ba ta kananan yara a sun baje حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الجاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت جاء اعرابي انا ان شاء الله قال ابو كيدا take cewa wani mazaurin karkara ya zo ila nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam fa kana ji ki atuqabbiluna sibyanakum ya ga annabi ya sumbace wani yaro sai ki ah ku kuna sumbace ƴaƴanku fa ba mu kabbiru sai yake muku ba ma sumbacin dawo fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi yake au amlik lak zai iya mallakar ba ne Allah za Allahu ni kalbika rahama ai ba abin da zai iya mallakar ma idan Allah ya ya zai rahama daga zuciyarka kamar ba abin da zai iya ba to me zan ba Allah ya zai rahama daga cikin zuciyarka rashin jin kai abin da za ka ba shi da alaka da yayin ko yaro ne to duk rashin shi da Allah irin wajiya ita din nan a zuwa da yake baya bukatu حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال أبو هريرة يقول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي الذي ياتم باتي الحسن بن علي shine wanda muka ce shine ne kama da annabi alaihi salatu wasallam wa innahu al-aqra bil hadi al-sayyid al-tamimi lokacin a tsaron gina haji jira wato gurin annabi alaihi salatu wasalam jalisu a zaune wa qala al asra sai a tsaron gina haji ya ce inna ya sadaka min al walad ina da yaya goma ma kabbar ki min ahad ba ta sun ba ta daya ce in ja tsaron dan haji fa nazara ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kalle shi sun magana da ne shi da man la yarhamna yarham duk wanda baya jin kai shi ba za a ji kansa aikin kai ne yaro yaron ta ba wato ya san cewa wato kana da alaka da shi har kana iya daukar sa ya ya majina ka gogewar ka tumbace shi ka bashi dariya to za ka kura jakuwa jakuwa ta jira kai ko dan ba kake wa haka za ku jakuwa Allah wallan ta ku ci na karbo wuce waje ko sati biyu ba kai ba ita ba rikin lafiya jiya na sa aka kai ta asibiti biki lafiya yau na dare guran shi ko aka ce mu ta mu to kafin dawo yaro na uzai ga ya riga da dawo yana zuwa da aka ce ta mu sai ya zauna ya ta kuka to kaga yaro ba kenan ko ta ta ba ta biwa to eh saboda haka saboda kullun suka da sun jigo sun dare ga wannan dare abu inda take aje a janye ta ai kaza to annabi alaihi salatu wasalam duk wannan hikimomin ake dangana mana idan kana jin danka a jiki to za ku sauka abu wanda yanzu ba wanda ya mutu ba zai gara ba Allah to da kwata kwata ba da wannan da ba idan ka kuwa ce yawa shi ne za ka mutum ya dace abin yana da rawa amma uban da ba shi da alaka da yayansa kawai dai zai kuka ne ya ga sauran mutane suna dan kana cewa ba ya mutu bai kuka ba kawai Allah kuwa za ku ji kuma babukan da za ku tarbiya yadda annabi zai ta bayani akan ya ya kamata a yi na'am babu adabul walidi wa birihi liwaladi babu da yake magana akan adabul walidi wato ladabtarwa ta iyaye wa birihi liwaladi da kuma kyautatawa da ɗansa ladabtarwa ta iyaye da kuma kyautatawa ga ƴaƴansa mun faɗa albiru albiru kuma a farko mun faɗa shine kai wa mutum abin da baya tsammani fiye da abin da yake tsammani da kyautatawa shine albiru mutum ne wa aiki naira goma za ka baki ka baki goma sai kake ga wata goma ka bai taɓa tsammanin da ba shine biyu حدثنا معمر بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير بن عوف انه سمع اباه وكان اسرار يا وسلم sai ke cewa ya kulu kanu ya kulu na sun kasance suna cewa assala'u min Allah gyaruwa ta Allah ce wal adabu min al abai tarbiya kuma ta iyaye ko da bai da cewa ya gani ko za ka yi yayin ta sai kuma ka bawa Allah amma ka bari wato ka bari ba kai komai ba to wannan kuma babu yadda za a yi ayin ka tsiri kai yayin ka bawa Allah wani ya kai dan zaka gurin da ya lawa sai baya mun biyayya yau wanzuwa yace yau ne dan yace sai dan lawa yace haka ne yace kwarai kuwa yake amma ina da tambaya ya amiral mu'minin ma haqqul ibn 'ala al-abi me haƙƙin da akan uba yake an yuna ki haqqu wa yu'assiluhu wa yu'allimuhu al-qur'an yake da ba ba uwa take ya kauka da sunansa sannan koya maka da yake ma sha Allah yake ko eh bai mun ba yake kawo kawo ya aure ita ta yi suna na kunfuka yace sunan wani tsuntsu ne ko kan karamin buri yace sunan da ya samu kenan yace zannan bai koya maka karatu ba sai na wani yace ko shakka babu mai sun kenan to idan kana so da ya ji kanka zama mai kyakkyawar tarbiyya to dole sai ka ba shi tarbiyya kuma ka tsora shi akan ka ba shi ladabi yadda ya kamata da gobe da malamai masu fasaha suke ba shi wanda yake so duk abin da kake so to ka fifi ga abin da yake shi muhimmanci a kai misali yanzu zamu ina ga na ga wajen biyu na sai eh ina karatu na ga wajen biyu an gane ko idan idan kana sa abu to ka fifi ga wani abu da zai fi muhimmanci a kansa misali kana san ɗanka idan yana rashin lafiya ko mura ko da zai za a kai shi gurin likita ya zaro allura a gaban su kamar in kana yi shiru ko ba haka bane saboda me titin ɗinka kake kallo zai ya kamu lafiya ko ba haka bane yawa to duk wanda yake son wato ɗan zai ga wani zartacce to rika galle ma gaba ba iyayen ba a san yin da yaro za ku fito kuna mutuwa ce an ba sai ga mai yabo ya yi karkara ce ka ce ma za ka biya kuma kana san dan naka amma ba za ka biya ba saboda a ka san gobe ba za ku yi da ba kuma zai fito zai ta tari yana mara yana kaza yana kaza to sai kana irin wannan dole abubuwa za su isa duniya ba wani ne cewa ina da duniya ta ce yau da ya zo ya tada wani mutum da kansa yana tawa da baki rijiya ya yake masa malam ka dan dauki kuka ba kun yara har yayi gabe da yake na ce ka saki kuka ba kun yara ne ban gadi ya ci gaba da haka sai dai dawo ya dara an ci ga gurin yaran ya bada rijiya a ko ya rubu uban yana ta kuka sai yau sai ya je da ya taba shi da gurin kalle shi ka gani ya ji ya ce ni ne wanda da wuce da zai ka tashi kuka kafin ya tsara Allah ya ka sai yake ta je wani tabiya ce wata ba ga wani labari da wato ya ba da tausayi ya wani al'adari wani ba wa Allah ta ne da uwarsa kullum sai yake ɗabi'a ɗauke ɗauke ta gani in yana ɗaukar nata yi kowa na makota idan ya kawo abu kuma ya tafi na gode a Allah ya sa albarka kai da ba ba ana haka zai yi zama ami roba nan nan da yi zai roba da aka kawo da aka yake ma hukuncin kisa ran da za a kashe shi an shiga sai da Allah ya samu a kai yana so gaba da rayuwa kenan ko za ne mutu alfarma irin wannan aka ji aka kira wata ta zo da ta zo kai ta rungume shi tana kuka ya tumbace ta oke ta rungume shi ya rungume ta kowa yana kuka har ta sake shi je ce ina da magana ba kuma da ta dawo sai tumbace ta a baki da ta zaro harshen irin tumbata ta larabawa sai za ta haje da ya ta harshen sai ce wannan riko hankali da shi ya gani wannan abu ya ce ke karka ya kare shi da kira ta karfa ba ni ina gani da abin da yake faru ita ma dan take ta mutu ba gare ne ya faru tsakanin sa da ita ba saboda ba wanda ya ji ne ya faru ya rada maka abin da yake mugun hankali nan da shi ya jefa da wannan kitan da za a shi ne je da rubuta wasu bai kika kamar guda shida a cikin gibara yake na ga rayuwa ta ta kare amma wannan mata ita ta jefa saboda hanjinta kullum da yau dauke da shi za ta ce da karfina a kai saboda ka da yawa hadiya yanzu suke ji ba yayin irin wannan matsala da yawa ka kina da duniya Allah ya kiyaye to shi ne yake cewa a hadisi na gaba حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى القرشي an Dawud bin Abi Hind an Hajir an Nu'man bin Bashir wannan Bashir bin Sa'ad in ba ku manta ba mun yi bayanin sa annabi wa rahama wanda suka lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya yi wafati waye bare wa annabi kaffa shine sai da Allah to a bangaren ansaru kuma shine Bashir bin Sa'ad shi ya bare mikewa yaje kaffa da yaje mubaya duk al'ansar suka yi mubaya shine baban Nu'man an fahimta yawa ba wanda ya bani jin wakil haddatha ya ba shi labari anna abahu lallai ma ya kauce cewa in talaka bi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi gurin annabi alaihi salatu wasallam ya amiru yana dauke da shi fa kana ya rasulullahi sai shi ya mai kira Allah inni wuce duka anni kad da haltu annu umara kaza wa kaza sai ce ina da san ya suka zama wuce da sai da na ba wa umaru gona ta ta waje kaza da kaza dama sai a gida ka fara buga da uwa da yake ya ba da umar kuma mace da yake ba ba wato ijoyi ba da aka ba da uwa da sai ta ka ko dauka ka ba wa da wanda zawa to gaskiya ka je ka tabbaya da wani karatu sai ka ji to dai go ya ji annabi ne da ta islam fa kana ji annabi ya ce a kullu wa wa wildaka la anta bi ta'ika ka ba don ba dan sa dai ba kowa ta bashi kala la yake a kala yake fa aski da gani yake to ka sanya wani ya zama kai da wani ba da Allah ba ya ina abin da iyaye suke yi sai ga an ba wani gida an ba wani kaza an kaza sai yake ka sa wani sun magana ne da alai sai sun rufa an ya kuno din yuri sawa ba za ka yi farin ciki ba ka rika ba biyayya duka ka zo gaba ɗaya kowa yana bunka ana kai farin ciki kala bala kale yake ina so kale yake fala'iza yake to ba za a yi ma ba ko domin da sun taso sun manyanta wani ga an lafiya daki kaza an ba su kaza su ya daki su babu to ba biyayya ko za a yi to annabi yake to ba za a yi ba قال أبو عبد الله البخاري إمام البخاري يجي سؤال ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة يجي قتلي سوى هنا النبي يأتي إلا كذا ba fa sauki akai akai ba ba yi sauki ba na cewa ya halatta domin a ɗayan waya a nan cewa waya mutum a nan cewa fa inni la ashhadu la ashhadu ala dawli ba zan yi shaida akan zalunci ba ba zan yi shaida akan zalunci wato sai ba da suka ce ba fa kyauta wadda wanda ya fi biyayya a cikin gidan saboda nagartarsa da biyayya ya kai ba wata kyauta saboda su ba sauran su koya ba irin wannan ba ba irin da ba ko kuma sallah ta zo wani zai ci yadi biyar wani uku zai ci wani biyu a ce kowa sai an ba shi biyar ba irin wannan ake nufi ba kowa wannan za a ba shi hakkin sa ko kuma wani ya shiga jami'a yanzu za a biya ma kuɗin makaranta dubu tamanin da wani abu ta ɗakin gabas ita ma ta ce sai an biya wa ɗanta yana shekara uku dubu tamanin ba haka ake nufi ba abin da ake nufi kowa ya manyanta kuma suna biyayya kawai ka ɗau gida ka ba wani a hana wani to shi ne abin da ake nufi na shi ne ya yi dama wannan hadisi ya haka yake nuna kai tsaye sai dai idan abu ne wanda wato yake da iya lokacin jiragen za a gida ba wanda ya kai wannan wato matakin to kaga lokacin da yayi ba wanda ya kai wannan matakin sai ji sai a bari bara ba dora kan wannan hadisi ta ce zuwa lokaci yayi amma dai akwai malaman da suke cewa ya halatta ya suke ba da misali da rana ya Allah ya kai matakin ne zuwa cikin zai da bara Dede za mu zo Allah da za mu koma ta hadisi ta ce gaba insha Allah alaikum addinin da ake lalibai yake abu ba lalibai yake ne duk wanda yake lalibai kake shi yake laliba amma kana zo annaba ne ta zo suna musulmi ne kai kuma kai razo suna annaba lalibai ne kake ai kirista da da yahudi su suke lalibai amma musulmi ba lalibi yake alama shi rafin yake a cikin inda shi ne inda na yi islam ba lalibi muke ba wannan Allah Allah irin ba bayanin malamin ne na? eh ah iya sama sama kafa kawai ba shi ne muka karanta magana da yake alba lau kana dini bi ra'ayi da dini ra'ayi ne da kasa za ka ba wata ba yau to za ka zama ne kawai wallahi wa awwal da kuma kai da Allah ya wanda ya tsara da kuma kuskure Allah ya yi wa ina bura da wani da suna ya wa su da wata su kuwa da ke mana fiya da su Allah ya yi Allah ya yi wa da ya yi الله يكون مسلمين على الحياة الله يكون مسلمين على الله وسلم على سيدنا محمد قال آله وسلم أجمعين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين